Ubangijin talikai, ya zaɓe mu daga cikin halittunsa, ya sanya mu cikin masu kaɗai tashi a matsayin abin bauta, ya zaɓe mu, ya sanya mu masu miƙa wuya a gare shi, a matsayin masu yadda da shi a matsayin Allah ɗaya mai halitta mai tafiyarwa. Allah madaukakin sarki ya zaɓe mu. ya sanya mu daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, sannan ya zaɓa mana tsari na shari'a da ya shimfiɗa mana, kuma ya cika mana ni'imarsa a gare mu, Allah muna maka godiya, kai ne Ubangijin sammai, kai ne Ubangijin ƙasai, kai ne Ubangijin kowace halitta. Allah muna shaidawa tabbas. babu abin bautawa da gaskiya, sai kai kaɗai baka da abokin tarayya, muna shaidawa tabbas annabi Muhammad, bawanka ne ɗan saƙonka ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da sahabbansa da iyalan gidansa da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa. Bayan haka, mu ji tsoron Allah madaukakin sarki, mu bi Allah sau da ƙafa bisa tsarin da ya tsara ya yi umarni, bu sani akwai ranar da tabbas kowa sai ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki. Kamar yadda yake ambata mana mu ji tsoron ranar da za mu koma zuwa gare shi, sannan kowace rayi za a sa kan ya mata gwargwadon abin da ta aikata. babu wani ɗan adam da za a rage ko a ƙara masa balle a zalunce shi. ‘Ya'yan uwa masallata, wannan ibadar da muka tare don ita, ya'ani sallah ga baki ɗayanta, ita ne farilla mafi girma aiki na wajibi mafi girma daga cikin ayyukan ibada, kuma ita ne ibada mafi girman lada. mafi girman matsayi ita ne ta zamanto mayafi rumfa malillibi ga dukkan nau'in ibadar da ɗan adam yake aikatawa azuminka hajjinka sadakarka da dukkan wani nau'in ibada sallah ne ta masa rumfa in sallah bata kyautata ba sauran ayyukan ba za su kyautata yayin da bawa ya zo yin sallah yana wata ibada ne mai suna ƙwaya ɗaya, amma ta ƙunshi nau'in ibadu masu yawa a cikinta. Lokacin da bawa ya zo zai yi sallah, akwai ambatan Allah maɗaukakin sarki a ciki, zai fara da iƙama yana mai Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya zo yana tabbatar da wahadaniyar Allah, a cikin sallah yayin da ka zo, akwai munajati. kana ganawa kai da Allah a wannan lokacin babu tafinta a tsakaninku. Yayin da ka zo gabar addu'a ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya a wannan lokacin kana addu'a sannan kana mai ƙasƙantar da kai a cikin sallarka. Shin Allah maɗaukakin sarki yake cewa, yake fada annabi Muhammad saƙon namu ne yana cewa ka tsayar da sallah a farkon yini da ƙarshensa, yini yana farawa daga sallar asuba, sannan yana ƙarewa bayan azahar la'asar kafin magariba zuwa magariba a wannan yinin yake ƙarewa, sai Allah ce wa zulafan minan lail da kuma wani yanki na dare ka tsayar da sallah a ciki shine sallar magariba da sallar isha. Tusa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa wayannan salloli guda biyar da ya mana umarni da yinsu miye fa'idar da take ciki bayan mun sauke wajibi bayan mun samu lada menene kuma ribar da take ciki. Sai Allah ya ce to innal hasanat anan alhasanat malamai sun ce salawatul khams ai lalle salloli guda biyar da kuke yi suna tafiyar da dukkanin munanan ayyukan da kuke aikatawa, yani duk wanda ya rike sallah biyar da farillanta da sunnoninta da mustahabbanta da ilimin sallah yanda ya dace to a kowane lokaci in yi sallah kamar mai dauda ne ya shiga bayi da sabulu da soso ya gulle jikinsa ya wanka da ruwa ya fito tsaf daga nan zuwa sallah mai zuwa nan ma in kai sallah kamar kayi wanka da soso da sabulu ka wanke jikinka wala a taɓa samun datti a tattare da kai daka mai kiyaye salloli guda biyar in har yana yin su ba za a samu laifuka na zunubi a tattare da shi ya ƴan uwa masallata sallah ita ne ginshiki na addini kuma ita ne alƙawarin da yake tsakaninmu da Allah maɗaukakin sarki, yani ita ne layin da aka ja wanda ya kiyaye sallah yana daga cikin musulmai, wadda kuma baya sallah kwata-kwata babu wannan alƙawarin a tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki. Da haka Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa mana cikin littafin Allah da ya ce, Ka karanta abin da aka saukar ma daga littafin Ubangiji, yani Al'ur'ani kenan, an mana umarni mu yawaita karanta shi, sai ce kuma ka tsayar da sallah, yani dukkaninmu mu tsayar da sallah. Allah ya ce, lalle tsayar da sallah tana hani ga dukkan wani aiki na alfasha, da ka duk wanda ka ga yana aikata aiki na alfasha. yana tabbatar ma sallarsa akwai magana a ciki sallar ba daidai ake yin ta yadda ya kamata sannan sallah tana hana ayyuka waɗanda suke munana ababen kyama wanda Allah ya haramta to mai kiyaye sallah ba za ka same shi a cikinsu ‘yan uwa musulmai kushu'i shi ne ruhi yani ruhi kamar a ce ma rayi a jikin ɗan adam in ba rayi babu gang, babu dan adam gabaki ɗayansa gangar jiki ba za ta yi amfani ba ita ma sallah wajibi ne sai an samu kushu'i a cikin ta Allah madaukakin sarki yana yaban masu kushu'i a cikin sallah da Allah ya ce qad aflaha almu'minuna haƙiƙa masu imani sun rabauta To sai Allah ya faɗa mana masu imani, wadda suka yi imani da Allah ƙwaya ɗaya, suka yi sallah, suka yi azumi, suka yi hajji, suka yi zakka, suka yi sadaka, suka bi iyaye, suka yi haƙuri da kowace masifa suka kuma yadda da ƙaddara mummuna da kyakkyawa. Amma duk wannan aikin imanin, miye babban abin da ya tsallakar da su, sai Allah ya ce su ne, wa'yanda suke da kushu'i a cikin sallah. anan malamai sai suka ce kushu'i ya'ani wa'yanda in an zo sallah idanunsu baya wuce yanda wurin sujjada su yake kaga anan ba sa kallon ƙauye idan ana sallah ba sa taɓe-taɓe idan ana sallah ba sa tunanin wani abu idan ana sallah a lokacin da suka yi sallah almusalli yunaji rabba yana kallon wurin sujjada ne ba shugulin da yake shagaltar da shi To wannan, in mutu ya samu wannan arzikin, ya samu babban rabo, kamar yadda malamai suka ce shi ku shu'i a sallah yana nufin nutsuwa ta dukkanin gabbai, da daidaituwa na dukkanin gabbai, sannan da ƙasƙantar da kai da bawa yake a lokacin, ya ga shi ba kowa ba ne, sannan kuma da tabbatuwa a lokacin da yake sallah. suka ce kushu'i ya kunshi karyewar zuciya da da akwai lokacin da zuciyarsa take nuna isa amma gaban Allah kuma zuciyar shine za ga wanda ya san ma'anar alqur'ani in yana sallah sai kaga yana kuka yana narkewa saboda a lokacin yana jin ma'ana zuciyar ta narke to zuciya wajibi ne ta zamanto mai karyewa Layin ɗan Adam zai samu nutsuwa da abin da yake yi, kar ya ji kamar yana sallah a matsayin an tilasta masa. In ya zama wannan babu kushu'i a cikin sallarsa, sannan bawa a lokacin da ya shiga sallah zai na jin girman Allah maɗaukakin sarki a tattare da shi, sai ya zama duk abin da ya shigo cikin zuciyarsa ya yi watsi da shi. Dukkanin ababen da ya tafo da su na tunani a ƙwaƙwalwa yana yin kabbara ya yi watsi da su, sannan kuma ya zamanto rayinsa abin da ya ƙullo, na tafo wane ya mun mummunan kallo, na tafo wane na mar magana ya ƙiya kula ni, na tafo na je kaza kaza ya faru wannan da ga'in din daga yazo ya shiga sallah har in yana sallah bisa ka'ida yana Allahu akbar to ya aje su a bayan fage in Allah ya taimake shi zuwa idar da sallah ambatan Allah da ya da nutsuwar da ya samu wa'annan abubuwan daga nan kuma ya manta da su haka ya ƴan uwa musulmai ku shuya cikin sallah yana lulluba dan adam wata riga ta nutsuwa wadda wannan shine haƙiƙanin ibadar da aka ɗora mana a cikin sallah mu samu nutsuwa a cikinta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana duk wanda ya samu nutsuwa a cikin sallah ya azurta shi yasa ma a cikin sallah idan yazo a ruku'u akwai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma yana da kyau kowa ya kokari ya haddace ta yana cewa Allahumma laka raka'atu ya Allah wannan ruku'in da na sunkuya nake yi ban yi ta dan kowa ba sai dan kai dan girmama ka kaga anan ana tabbatarwa Allah da tauhidul uluhiyya ya Allah da kai nayi imani nayi imani da kai anan ya tabbatar da uluhiyya ya tabbatar da rububiyya ya tabbatar da asma'u was sifat Ya Allah gare ka nake miƙa wuya, ba ni da jagora, ba ni da abokin bauta, ba ni da mai azurtawa, ba ni da mai ba da lafiya, ba ni da mai ɗaukewa musiba ko ɗora ta ya Allah sai kai. Daka ya Allah, da jina, da ganina, da ƙwaƙwalwata, da ƙasusuwana, da jikina gaba ɗaya, dukkaninsu sun miƙa wuya zuwa gare ka. wannan in har sun mika wuya ga Allah a wannan gabar ba sa tunanin komai daka ya uwa rashin nutsuwa a cikin sallah rashin mai da hankali da jin tsoron Allah a cikin sallah yawan tunani da wasu abubuwa da yake shigowa cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yana daga cikin musiba ta farko da za a fara jarrabtar wannan al'ummar za a ɗauke nutsuwa a cikin mutane a cikin addini. Shi yasa za ga ana sallah a nan ana darasi, sai goni ya buɗe waya, kamar darasin yake bi, amma ya koma gefe yana browsing, saboda mai babu nutsuwa. Ana sallah ko ana wata hidima wasu suna gefe suna tattaunawa ana wani abu. Ka zo ana darasi ko ana wani wa'azi kana sauraron maganar Allah a shiriri ta wani ya kira ka a waya ka tafi ka amsa ko a waran saboda rashin ladabi ka sunkuya kana kokarin amsawa idan muka lura wasu masallatai yamma yanzu an koma kida ake a cikin su hadda rawa wasu wuraren hadda maza hadda mata da sunan addini dan a samu a jawo jama'a ana ta cin amanar su ana ta cin amanar su ana ta cin amanar su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa farkon abin da za a ɗauke daga cikin wannan al'umma shine alkushu wannan nutsuwar a cikin sallah wannan jin girman Allah a cikin sallah shine abin da za a fara ɗaukewa abin yana tafiya yana ƙaruwa a hankali a hankali har za a kai gabar da za a zo sallah ba ƙwaya ɗaya mai nutsuwa Allah ka saba ma daga cikinsu da haka ya ’yan uwa wayannan abubuwa da muka ambata wajibi ne mu yi kokarin kiyaye nutsuwa a cikin sallah ba zai kuma samu da jin irin wannan wa'azin ba dole sai ka dau littafin ka ka tafi makaranta Allah ya kasa mana rayuwa kashi biyu wannan yinin daga fudowar rana zuwa faduwarta Allah ya ba mu dama mu je mu yi sana'a mu samo abin da za mu ci uwar hanji te nauyi gaɓaɓu su ƙarfi mu samu damar bauta ba a bauta Allah kuma da jahilci ba a bauta Allah da iya tambaya da ka wajibi ne mu raya zaurukan mu waran neman karatun addini wallahi babu uzuri akan kowa koyan karatu a kaset koyan karatu a media ba zai wadatar ba dan akwai abin da baka gane ba ko ba za ka tambaya a lokacin a amsa ma ba Allah muna roƙonka ka ƙara mana shirya Allah muna ma godiya bisa zaben mu da kai a matsayin al'ummar Annabi Muhammad Allah muna maka godiya a bisa sanya mu da kai a matsayin musulmai Allah muna ma godiya da ka sanya masu kokarin bin tafarkin alqur'ani da hadisi Allah muna roƙonka ka raba mu da bid'a Allah ka raba mu da bid'a, Allah ka raba mu da sharrinta, Allah masu yinta Allah ka shirye su, Allah wanda suka sanya ‘ya'yan mutane maza da mata a kan kwalta suna rawa da sunan wani shehu Allah ka ganar da almajiransu. Allah su ma ka sa musu tsoronka a zuciya su dawo su kira zuwa ga abin da yake shine na gaskiya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma ighfir lana ma qaddamna وما أكرنا وما أسررنا وما ألنا وما أنت علو به منا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قم إلى صلاتكم يرحمكم الله